mazan jiya na
الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yahudu godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwanmu da saduwanmu a wannan guri mai albarka a munasaba armi muna fatan Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin wannan armi da za a yi ya ba da zaman lafiya da zuriya tsayyaba insha Allah faɗakar wadda zan yi makaina da 'yan uwana musulmai a takaice insha Allah game da illolin gaba tsakanin mu musulmai ijunanmu da kuma falalayyan afuwa a tsakaninmu sani 'yan uwa addinin musulunci ya zo ne domin ya haɗa kan al'umman musulmi zaman to tsintsiya dai madarun kiɗa kuma Allah subhanahu wata'ala ce innamal mu'minuna ikhwa mu'minai ɗan uwan juna ne kuma a wani hadisi manzon Allah ya nuna misalin musulmi ga ɗan uwansa musulmi kamar misalin gini ne yadda gini za a zo a dora birki saman birki domin ya karfafa juna to haka mu ma ake so mu zamanto masu karfafa juna sashi yana karfafa sashi to duba da yanzu za mu ga yan uwa a tsakanin mu musulmai za ka ga wasu ba sama yan uwansu magana saboda al'amurra na yau da gobe na rayuwa wani ma za ka ga abin da zai sa hasama dan uwan nashi magana abin da bai takara ba ne barantana ya karya ba kuma wani za ka ga ma wai gaban tashi ma ba ta tsaya ba a ce wannan iya tsakanin ka da dan uwanka musulmi wani za ka ga har da ma dan uwan shi da jini kaga yana da alaka biyu gashi dan uwanka ne musulmi kuma akwai alaka ta jini tsakanin ka da shi wani za ka ga dan uwanka ne kai zamani ya kai wa akwai wanda har da uwayen shi ke gaba bai musu magana kaga wannan karshen tabiya da asara kenan to yan uwa mu tsaya mu ji nassi daga manzon mu annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yana tsoratar da mu da razanar da mu akan mu gujimi akan gaba da juna kauracewa juna rishin yiwa juna magana hadisi ya tabbata daga babban sahabi shine abi huraira abdurrahman bin sakhar ad-dausi Allah kara masa yarda da sauran sabon manzon Allah ga baki daya qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da mun Allah sabata gare shi yake cewa tu'radu al-a'malu bi kulli yawmin khamisin wa sunaini ana bijirar da ayyukan bayi a dukkan ranar alhamis da ranar litinin فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم sai Allah mai girma da buwaya ya yi gafara a wannan rana ta litinin da alhamus likulli mur'in ga dukkan kowane mutum la yi shirki billahi shai'a wanda baya shirka ga Allah baya da bautar Allah da wani baya daukar hakkin Allah ya bama wani daga cikin halittunsa illa mura'an sai dai mutumin da kanat bainahu wa baina akhihi shahana sai dai mutumin da a tsakanin shi da dan uwansa akwai gaba ba sa magana da juna bai yuqalu wannan sai a ce urku hazaini hatta yastaliha bi ma'ana akhiru ku ji inkirta wa'annan biyun da suke gaba da juna ba sa magana da juna su wannan ba za a musu wannan gafara ba har sai sun sulhunta tsakanin su sun sasanta tsakanin su manzo Allah ce Allah zai ce urku hazaini a jinkirta wa'annan kada a amshi aikin su har sai sun yi sulhu tsakanin su da juna wannan hadisi yana cikin sahihu muslim imam muslim ya rawaito shi hadisi mai lamba 2566 da yamin sam sam sosan sai wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba mu labari akan Allah subhanahu wataala ana bijiran mushi da ayyukan mu a litinin da alhamus sai Allah ya gafara ga dukkan mutumin da baya hada bautar Allah da wani kuma babu gaba tsakanin shi da dan uwansa ma'ana yanzu in ya zama to akwai gaba tsakaninka da dan uwanka ko makocinka to wannan aikin ka ranar litin da alhamis Allah zai ce a jinkita ba za a amshe shi ba kuma ko ka nemi gafara Allah Allah ba zai gafarta ma ba har sai ka sasanta tsakaninka da dan uwanka to kaga wannan hadisi yana nuna mana kenan duk wanda yake gaba da dan uwansa to shi wannan aikin sa bai samu karbuwa wajen Allah aiki na nafila da na farillai da kake kama da sallah azumi karatun qur'ani sada zumunci sadaka dukkan ayyuka Allah zai ce a jinkirta su saboda mi kana gaba da dan uwanka kuma gaba da dan uwanka rashin magana dan uwanka yana sababa mutum shiga wuta yusabbibu dukhulin nar yana sababa shiga wuta hadisi ya tabbata daga abi huraira abdurrahman bin sakar Allah ya kara masa yarda qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da mun Allah su tabbata gare shi ke cewa la yahillu lil muslimin baya halatta ga musulmi an yahjura akhahu fawqa thalathin ya kaurace ma dan uwansa sama da kwana uku ma'ana ka kaurace ma dan uwanka baka masa magana har sama da kwana uku to anan manzo Allah ce sama da kwana uku ya malamai suka ce kenan in bai kai ba kwana uku kenan wannan ba laifi bane ba amma in ya kuskura kauce kwana uku to zaka ji abin da zai biyo baya manzo Allah ce fa man hajara fawqa thalasin duk wanda ya kaurace ma dan uwansa baya masa magana sama da kwana uku famata sai mutu a wannan hali a wannan yanayi na rashin yi masa magana manzo Allah ce da khalan nar to wanda zai shiga wuta ma'ana in dai kana ma dan uwanka gaba har ta wuce kwana uku kuma sai Allah ya kaddara ka mutu a wannan yanayin na rashin yi masa magana to manzo Allah ce wannan mutum zai shiga wuta wannan hadisi yana cikin sunan na Abi Dawud ya kashi hadisi mai lamba 4916 da Katibin Lawson says kun ga wannan hadisi yan na nuna mana duk wanda yake gaba da dan uwansa kuma gaba ta wuce kwana uku kuma idan ka mutu a wannan yanayi manzo Allah ce to wannan zai sababa mutum shiga wuta a wani hadisi ko manzo Allah ya ce idan gabar taka ta kai shekara guda ma'ana ba ka ma dan uwanka magana sama da shekara guda daya to wannan manzo Allah ya ce hukuncin ka kamar wanda ka zubda jinin sa ne ma'ana kamar wanda ka kashe shi ne hadisi ya tabbata daga sahabi Abi Khirashin As-Sulami annahu sami'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi wannan sahabi ke ce ya ji manzo Allah tsira da mun Allah tabbata gare shi ya kuli yana cewa man hajara akhahu sanatan duk wanda ya kaurace ma dan uwansa shekara guda ma'ana ka kaurace ma dan uwanka shekara guda baka masa magana fa huwa kasafki damihi to wannan kamar wanda ka zubda jinin sa ne ma'ana laihinka da zunubinka kamar wanda ka kashe shi ne da abaka zunubin kamar ka kashe shi ne saboda muni da illar ka kaurace ma dan uwanka har tsawon shekara guda daya wani hadisi yana cikin sunan abi dawud ya kashi hadisi mai lamba 4,915 katimin nafsan ken da haka kenan wannan yana nuna mana duk wanda ya kaurace ma dan uwanshi sama da shekara guda ɗaya kamar ya zuba jini shi to yanzu akwai wanda ba shekara guda ba wani shekaru ne barkatai baya ma dan uwanshi magana kuma nan dan uwan da ake ni dan uwanka addinin musulunci da kuma dan uwanka na jini a ce wannan dan uwanka ne musulmi amma baka magana da shi ko dan uwanka ne ma na jini to wannan manzo Allah ce in dai wuce shekara ɗaya kamar ka da jini shi ne a wani hadisi abi ayyub al-ansari Allah kara masa da anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da mun Allah tabbata gare shi ce la yahillu li muslimin baya halatta ga musulmi an ya hajura akhahu fawqa salasi layalin ya kaurace ma dan uwansa sama da kwana uku yaltaqiyani sai su haɗu ma'ana za su yi rankwantar a wani waje ko wajen wata sabga ko biki ko akan hanya ma wa yuridu hadha idan suka hadin wannan ya kawar da kai ya juya kai wa yuridu hadha shi ma ce ya juya kai wa khayruhum alladhi yabda'u bis salam amma manzo Allah ce mafi alkhairi a cikin su wanda ya fara ma dan uwansa sallama ma'ana dan uwanka ne musulmi zaka haɗu da shi wa haɗu ka kawar da kai shi ma kawar da kai to amma manzo Allah ce mafi alkhairi a cikin wanda ya fara ma dan uwansa sallama to yanzu idan mutum ya ji wannan nassosi hadisai na manzon Allah da yake bayanin cewa duk wanda ya kaurace ma dan uwansa sama da kwana uku baya masa magana in ya mutu a wannan yanayi wuta zai shiga kuma idan mutum ya zama to baya ma dan uwansa magana za a jinkirta amsa ayyukansa duk aikin da zai na ibada Allah bai amsa har sai lokacin da ya sulhu ya sasanta tsakanin shi da wannan dan uwan nasa to a karkashin haka yau ne ce to ya zai shi ke ne ka je ka same shi ka ce wani gaba ba ta da kyau Allah da manzansa sun hana gaba kuma mu ƴan uwan juna ne kaga musulmi nake musulmi kake abin da ya hada mu yafi abin da ya raba addinin mu daya ubangijin mu daya annabin mu daya littafin mu daya alkiblan mu daya abubuwan da suka hada ku sun fi abubuwan da suka raba ku da haka wannan wani dan sabani da rashin fahimtar juna da wasu al'amura na duniya kenan amince ai hakuri a yafi juna duniya bata da tabbas rayuwa bata da garanti kenan a yafi juna in ka nemi yin sulhu shi yake to kai a wajen Allah ka fada idan in ka nemi ku sasanta a tsakanin to wannan ka kuɓuta a wajen Allah kuma in ka gamu da shi mafi karanci ka bi sallama ko da cikin mutane ka zo ka musu sallama ko kuma ka bada hannu ku ga gaisa da mutane shi ma ka zo ka bi kama in ya ka baka hannu shikenan kai ba kai ba kake gaba kenan shi ke gaba yanzu tunda ana iya samu akwai mutum da zaka ga shi yake ma gaba ma kai baka sani ba ma ana iya samun wani zaka ga saboda hasada ko wani abu shi yana ma gaba kai ba baka sani ba ma to kuma wanda ma ka sani ma kuna gabar da shi to ya kaje ka nemi ku sasanta tsakanin jama'a mai hadarin wannan yanzu muna tunkarar ramadan ka ji an ce in kana gaba da dan uwanka duk aikin da kai Allah bai amsa yanzu ya kamata a ce ka shigo ta ramadan baka magana da dan uwanka wani zaka ga abokin shi ne ba sa magana dan uwan shi ne musulmi wani zaka ga makocin shi ne ko makoci a gida ko a kasuwa ko a shago ko a wajen aiki wani abu shiga tsakanin su bai mai magana wata zaka ga tsakanin ta ne da kishiyarta ko makociya ce da makociya wata ma yar uwa ce da yar uwa kawa da kawa ba sa magana to kaji manzo Allah ce duk gabar da ta wuce kwana uku duk aikin da kai Allah bai amsa haka kuma duk gafarar da Allah yake a duk ranar litinin da alhamis kai baka ci kuma idan ka mutu a wannan yanayi manzo Allah ya ce wuta zaka shiga da haka ya kamata mu yi kokarin sasanta tsakaninmu da junanmu duk wanda ya ji wannan hadisi na manzo Allah duk wanda ka san baka magana da shi makocinka ne abokinka ne dan uwanka ne kuma wane ne to kai kokari ka je ka sasanta tsakaninka da shi kai iya kokarinka da kotanka daga bangarenka ka je ka nemi sulhu sasanta saboda rayuwa ba ta tabbata kai yanzu a ce ka mutu kana gaba da dangonka kuma ka ji ga hadisi sun tabbata daga manzo Allah ya ce duk wanda ya mutu yana gaba da dangonsa wuta ce sakamakonsa kuma Allah ba zai amshi aikinsa da haka kowanne a cikin mazanmu da matanmu yaranmu da manyanmu kowa ya diba ga da wane ne baya magana to ka je ka sasanta tsakaninka da shi kuma yan uwa mu saurara mu yi falalar afuwa da yafiya a tsakaninmu mu juna mu musulmai Allah subhanahu wataala ya umarce mu da mu zamanto masu yafiya da afuwa wa juna misali Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul a'raf aya ta 119 Allah yana cewa khuzil afwa nan wa Allah da manzon Allah ne yake Allah ce manzon sa khuzil afwa ka riki afwa ma'ana ka zamanto mai yin afwa wa amur bil urfi kuma ka zamanto mai yin umarni da kyakkyawan aiki wa a'rid anil jahilin kuma ka kawar da kai daga jahilai idan suka yi maka wauta wannan aya lokacin da ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibn kasir ya ka a cikin tafsirinsa karkashin wannan aya imamu sha'abi yake cewa lamma anzalallahu azza wa jalla ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khuzil afwa wa amr bil urfi wa rid anil jahilin qala kai manzon Allah ce ma hada ya jibrilu wannan aya mi take nufi ya jibrilu qala sai jibril ya ce mai inna allaha amaraka lalle Allah yana umarta ka ya kai annabin Allah da kai da al'ummarka an ta'afuwa an manzara maka ka zama to mai afuwa game da wanda ya zalunce ka wanda ya shiga haƙƙinka ya zalunce ka to ka mashi afuwa wannan ɗabi'a ce ta musulunci ɗabi'a ce ta ban girma ta mutane masu daraja da girma ka zama to mai yin afuwa akan wanda ya zalunce ka saboda me ke kawo gaba da ke yi juna shine wani ne ta ya shiga hakika ko ya zalunce ka sai ka rike shi kana yin gaba da shi to ka zama mai afuwa ga wanda ya zalunce ka wa tu'tiya man haramaka kuma ka bada wanda ya hana maka wanda ya hana maka abin sa to kai kuma ka bashi kaka ce dan ya hana maka abin hannunsa kai ma ka hana masa kai ka zama to in ya nuna hali na karanta ya hana ma to kai ka ka nuna halin karanta ka nuna halin dattawa kai ka bashi wa tasila man qata'aka maka sadar da zumunci ga wanda ya yanke maka kaka ce dan uwanka dan ya yanke zumunci baya ziyartar ka ka ce kai ma shikenan a'a ka zama to idan yama zaka masa a'a ka sada zumunci ga wanda ya sadar da shi maza Allah ce mai zumunci na gaske na hakika shine wanda idan aka yanke masa zumunci shi zai sada wannan shine mai zumunci na gaske amma wanda in aka mai zai mai to wannan almukafi ne mai ramawa ne ka zama to kai ko da dan uwanka ya kaurace maka baya sadar da zumunci to kai ka sadar saboda Allah ne umarni a sadar zumunci haka kuma yan uwa Allah subhanahu wataala ya ce ma manzansa fasfahi safha aljamil ka zamanto mai yin afwa da kawar da kai afwa kyakkyawa ka gani Allah ce manzan Allah ya zamanto mai yin afwa afwa kyakkyawa mai afwa kyakkyawa ya zamanto kenan in mutum ya zalunce kai shiga hakika ka zamanto kai mishi afwa kakkarama zaluncin da ya maka a ka zamanto kai afwa haka kuma a wurin Allah ke cewa wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim Allah ce ku zaman to masu yin afuwa da kawar da kai shin ku ba so Allah ya gafarta muku ne Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai wannan aya tana cikin suratul nur aya ta 22 asalin wannan aya ta sauka ne akan abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yarda ya yi rantsuwa akan wani dan innarsa mana dan kanwan mahaifiyarsa ana ce mishi misbah bin uthatha shi wannan misbah din nan ya kasance dan uwa ne na abubakar kuma mutum ne wanda ke talaka abubakar yana taimaka masa yana agaza masa yana daukan nauyinsa lokacin da aka yi wa aisha matar manzan allah iya abubakar kazafin zina lokacin da allah hada gaba sako ayoyi a cikin sotun nur tun daga inda lazina ja'u bil ifki ya wanke aisha yadda allah tabbata a gare ta to lokacin da aka hada jita jita cewa matar manzan allah aisha ta yi zina shi wannan mista din wa dan uwan abubakar hadda shi a cikin mutanen da suka hada wannan jita jita lokacin da abubakar ya ji hadda mista wannan da yake taimaka masa yake agaza masa yake tallafa masa amma da shi aka haɗa shi ta shi ta ke shi ta yi zina ya abubakar ya rantsuwa ya ce wala ba zai ƙara taimaka masa ba ba zai ƙara agaza masa ba zai ƙara tallafa masa ba to lokacin da abubakar ya wannan rantsuwa to shine Allah ya ce wala ya atani ulul fadl minkum kada ma abuta hali da wadata daga cikin ku su yi rantsuwa akan ba za su ƙara bayar da abin hannunsu ba gawa ulul qurba ga makusantansu wani masakini da miskinai talakawa wani muhajiri na fi sabilillah da wanda ya suka yi hijira saboda Allah da Allah ce wani ya afu su yi afuwa ko da sun shiga haƙƙin ku sun zalunce ku Allah ce to wani ya afu ku yi afuwa wani yasfahu Allah ya ce ku kawar da kai game da abin da suka yi ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum shin kuma yanzu ba ku so Allah gafarta muku laifin da yake tsakaninku da Allah sun muku laifi kun ce ba za ku yafe musu ba to kuma ko kuma tawa kuma kuna ma Allah laifi shin ba kwaso Allah ya fe muku to kaga ana ina wanda zaka ga baya maka magana ka je ka bashi yafiya ka je ka ce wani mu sasanta tsakanin mu mu yi afuwa mu yafi juna mu mance abin da faru wani ce wallahi shi ba zai baya ba zai yayi ma wani ba wani har sako ma zai bada an ka turo ni ka je ka lallashi wani ka ce yayi hakuri ko ki yake lallashi wacce ya ce ta hakuri ya ce ai Allah furba da zai yafe mai Allahn farba da za ta yabe mata to za ka ji sabon Allah Allah ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin kuma ba ku so Allah ya gafarta muku kuma kuna ma Allah laifi shi wancan ma da kace baka yafe mushin ba kai baka yi shi ba amma kai kaga Allah ya yi ka ya samar da kai daga babu ya maka ni'imomi da goma ta arziki shi kuma wannan ba kai ka samar da shi ba kai kake daukar dawainiyar sa ba cin sa shan sa ka kula da shi amma kai Allah shi ya halice ka cin ka shan ka kula da kai da komi amma kuma zai ce ayi ka ki ya ce a bari ka ƙi bari kai ma kana saba ma Allah kana ma Allah laifi to me yasa kai idan wani ya ma laifi ya ce ka yafe masa ko idan wata ta miji laifi ta ce ki yafe mata ki ce Allah ba za ki yafe ba to ga sako na Allah ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kamar yadda Abu Bakar ya ce Allah fur ba zai ƙara taimaka masa ba shine Allah ya ce to dan sun muku laifi ku ce ba za ku yafe musu ba shin kuma ba kwa so Allah ya yafe muku ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin kuma ba kwa so Allah ya fi muku kurakurai da laifuffuka da zunubai da sabon Allah da kuke yi Allah ya ce wallahu ghafurur rahim ku sani wa lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne lokacin da Allah safar da wannan aya Abubakar Siddiq ya ce bala ya rabi ya ce wallahi muna so ya ubangiji ma'ana da Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum Abubakar ya ce wallahi muna so ya ubangiji inni uhibbu an taghfira li lalle ni ina so ya ubangiji naka gafarta mu tunda haka ne na yafe na hakura kuma cewa da nema ba zan ƙara taimaka masa ba na jin yanzu zan taimaka mashi abokan ya kuma ma taimaka mashi ma da yake sama ma da yake a baya saboda mi Allah ya ce kuma idan kuna so Allah ya fi muku ya fi mu juna da haka yan uwa wannan nasiha ce zuwa gare mu gabaki da duk wanda yake so Allah ya yafe masa to ya zaman to shi ma idan mutane suka masa ba daidai ba ka yafe masa dan uwanka ne yaranka ne a wajen aiki ko a shago kai ma ba daidai ba a'a kai ne mahaifi dan kai ma ba daidai ba kai ne shugaba ko ma wane ne kai ne miji mata ka tama ba daidai ba to Allah ya ce duk wanda ya ji so Allah ya fi mai shi ma zaman to yana ya fi ma wanda suka masa laifi haka kuma Allah subhanahu wataala a wani waje ke cewa wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmi umur lalle duk wanda yake hakuri akan cutarwar da mutane suke masa yake afwa wa ghafara kuma ya yafi Allah ce inna zalika la min azmil umur lalle hakan yana daga cikin manyan al'amura ba kowa bane zai yi kadiba kaga abinda Allah zai ce wannan babban al'amari ne to kai ka san haƙƙun wannan babban al'amari ne wannan ayata cikin sautu shura wani bangare ne na aya cikin sautu shura aya ta 43 Allah ya ce lalle waɗanda suke haƙuri suke yin afuwa to lalle wannan yana daga cikin al'amuran masu girma a wani waje ma Allah ya ce wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha sakamakon munanawa shine ka munana daidai da aka ma sakamakon idan mutum ya ma wani abu ba daidai ba to Allah ce karama daidai wadida ba ƙari ba wuce gona da ilimi amma ka saurara kai Allah ce faman afa wanda ya afuwa wa aslaha ya kyauta da tsakanin shi da mutumin da aka samu baraka ko rashin jituwa ko rashin fahimta Allah ce to fa ajibu ala Allah wannan ladan shi na wajen Allah kai wagadi ba kai danwa idan mutum ya muna nama ko ya zalunce ka ko ya ci hakinka Allah ce kana iya bin haƙƙinka ko ka nemi a sakanta ma amma Allah ce idan kai haƙuri to sakamakon kai na wajen Allah wannan shi ma yana cikin sautin shura aya ta 40 a wani waje ma Allah ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi idan aka muku uquba to Allah ce kuma ku rama daidai gurgudan abin da aka muku babu kari babu wuce gona da iri misali ga datta mutum ne ya mare ka to in za ka rama ya karama in mari ɗaya ma ya kamara ya kamara mara mari da kuma da zai ma ya ma a hankali to kai ma kai a hankali amma da zai ma a hankali kai kuma ka daddake ka tantsara min to wani kawace gona da ita kaga bai zama musu da hawa ko kuma ai ma ɗaya kai biyu to amma Allah ya ce wala in sabartu misali da da amma da za ku yi hakuri da huwa khairul lisabirin to wannan shi ya fa alkhairi ga masu hakuri wannan cikin sautin nahal ayatul 126 da ƙarshe kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim manzo Allah ya tsare sa shadid bis sur'a ba mai karfi bane ba wanda yake kayar da mutane a kokowa ai allazi yasra'u nasa bi quwwatihi wanda yake kayar da mutane da ƙarfi a kokowa fil musara manzo Allah ne tambaye sahabbai wai wane ne kuke irin mai karfi suka ce ai wanda yake kayar da mutane a cikin kokowa wanda ba iya kayar da shi a kokowa shine mai kayarwa bai manzo Allah ce musu ba mai ƙarfi bane ba hakikanin mai ƙarfi ba shi bane ba wanda yake kada mutane a kokowa a ce ai ya gagara kowa shi yake kada kowa innama shadidu manzo Allah ce hakikanin mai ƙarfi alladhi yamliku nafsahu inda al-qadam wanda yake mallaka ransa zuciyarsa yayin da yake cikin fushi ma'ana za a fusata shi za a bata masa rai amma zai danne zuciyar ba zai dauki hukunci ba ba zai mai da bakar magana ba zai danne zuciyar shi wannan shi ne mai ƙarfi ma'ana ba karfi ba ne baka ringa ɗaukan mutane kana zub da su ko kana zausa su a mai ƙarfi shine wanda idan aka ɓata mai rai zuciye shi ta hau ta ya hasara to zai kame zuciya baya ɗaukar hukunci lokacin da ya fusata ko ke cikin fushi saboda duk wanda zai ɗauki hukunci a yanayin fushi to wannan sai ya yana dama shi yasa manzo Allah ya hana mu ma ɗaukar hukunci a lokacin fushi manzo Allah ce la taghdab kada kai fushi manzo Allah ba kushi bai hana ba saboda kushi ɗabi'a ce ta dan adam amma ana hana ka ɗaukar hukunci ne a lokacin kushi yanzu ka rabu misali zaka ga mutum miji ne matar shi za ta fusata shi ta wadi mai mutum maganganu amma kai ka danne zuciyarka saboda in ka biya a wannan mushin zaka iya sake ta kuma daga ba a zo ana nadama da haka kenan hakikanin mai karfi manzo Allah ce mai mallaka zuciyar shi lokacin da yake cikin kushi da haka muna fata Allah subhanahu wataala ya kare mu daga gaba da kin juna Allah ya ba mu ikon zamantuwa cikin bayan da suke yin afuwa da yafiya a tsakaninsu kuma mu ma yadda Allah ya ce mana muka yafe su yafe mana to muna fata Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin bayansa masu afuwa kuma a dalilin wannan mu mai mana afuwa fata abin da na faɗa na daidai Allah ya sa mai tarayyar lada kuskure kuma da tattaɓa harshe Allah ya fi mu subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. ありがとう。